to kamar da muka ambata wannan shine darasi na 27 cikin wannan lissafi mun saba mukan yi karatu daga littafin kitabul adab wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibn abi shayba wanda ya rasu a shekara ta 200 da shekara 35 zamu tashi inda malam yace babu man kariha an yukna abul qasim wa illam yakun ismuhu muhammadan babin da ke bayani akan wanda yake kyamatar a sanya wa mutum alkunya da abul qasim ko da kuwa sunansa ba muhammad ba ne mun ji cewa ko waɗanda suke ganin cikin malamai wanda suke ganin abin kyama shine gwama guda biyu a sa maka suna muhammad sannan kuma a yi maka alkunya da abul qasim sai zama sunanka da alkunyarka ya yi iri ɗaya da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wasu malamai sun kyamace shi sama malaman da suka kyamaci haka a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da suke ganin kuma sanyawa mutum Abul Qasim koda ba sunan shi Muhammad ba shi ma wani abu ne na kyama shine mala yace haddathana waqi'un an ibn aun qala qultu li Muhammad ibn aun shine Abdullah ibn aun wani mutum cikin dattawan malamai cikin atba'ut tabi'in wanda kamar da zahabi yake ba da labari yake cewa kana la yaghdabu ba san shi da fushi ba wa kana idza aghdabahu ar-rajulu yaqulu barakallahu fik in ma ka bashi haushi sai dai maka adda wannan irin mutane ne masu sanyin hali din to shine yake cewa qultu li muhammad malamin sa muhammad shine muhammad ibn sirin akana yukrahu an yukna ar-rajul bi abil qasim gafata malan kana ganin akwai kyama a sanya wa mutum alkunya abul qasim wa illam yakun ismuhu muhammadan ko da sunan shi ba muhammad ba qala na'am yace kwarai ko akwai kyama wannan asari nashi yana cikin sunan na imamu darimi da kuma littafin sharh sunna na imamu abul qasim al baghawi wani abun wani adashi shi ma abul qasim din ne ko eh wa haddathana sufyan akwai daɗewa malamai da ake samu kuma akwai abul qasim wannan ad-dimashqi shine ibnu abi ibnu abi mai kata lissafin da mai sunan shi eh da tarihu dimashq ibnu asakir abul qasim ne shi ma akwai su ɗaya ɗaya wasu haka ba su da yawa ne وحدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان وأن سليمان ابن abi muslim kenan al Sulaiman al-Ahwal Sulaiman al-Ahwal kala yace kunna na tufu wata rana muna dawafi a Makka kenan wa ma'ana miksam miksam anan zai zama ibnu najda kenan al wanda yake maula ga Abdullahi ibnu ibnu al-Harith ibn al-Awfal faja'ala tawusu yuhaddithuhu wa yaqulu ay hiya sai ɗawus yana ta masa magana shi kuma yana amsawa yana cewa eh haka ne fa qultu lahu abul qasim fa qala wallahi la ukannihi biha ce a sa abul qasim yace a a wallahi ba zan taba yi mutum alkunya da abul qasim ba wato shi yana da ganin yana ganin tsananin rashin dacewar adam saboda irin wannan abubuwan mahadurat in an mutu ya guje musu shikenan ya zauna lafiya ba ba ba ya zo kuma ya shiga cikin wani damuwa ko wani kunci ko wani abu makamanci haka ba wanda kuma ya ga zai dauka ya saka to shi ma dai yana da mafita a gun malamai maganganu na malamai mun karanta wasu sa baya babu itfa'in nari indal mabit babun da ke bayani akan kashe wuta sanda za a yi bacci a irin waɗannan umarnin da suka zo waɗanda suke sune irin malamai suke kiransu da suna amr irshad yana da kyau mu fahimci yadda malamai suke mu'amala da irin wannan umarni ko hani a cikin usul fiqi shine wani umarni ko hani yazo game da wani abu na mu'amala tsuran mu'amala to zaka ga galibi malamai suka tsanantawa akan shi ba ko kuma wanda bai yi ba a ce mishi dan bid'a ko a fasikantar da shi malamai ba su haka saboda galibin su umarni ne na irshad kamar irin wannan kamar tafiya da takalmi guda ɗaya kamar cin abinci mai zafi kamar hani game da shan ruwa a tsaye da ire-irensu waɗannan ba sa cikin ba, ba, ba, ba haramun ne ziryan kamar yadda misali giya da, da, da ƙarya da cin amana da zina suke haramun ziryan ba galibinsu za ga wasu umarni ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar don gyara rayuwa don kiyaye wani tsautsayi don rigakafi to su ake ce ma amru irshadin amru irshadin yawanci a zamanance aka yi kokari a gano amfaninsu ko kariyarsu a lafiyance ko wani abu makamanta haka to ko ba a gano ba yana nan da a matsayin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin bi ne kuma koyi da shi wato alkhairi ne abu ne na samun lada amma in kaga wani bai yi ba misali yanzu dan kaga wani ya sha ruwa a tsayi ba sunan shi fasiki ba mu kiyaye wannan saboda mutanen mu suna tsanantawa akan wasu abubuwa irin waɗannan hayar zama fitina to ba haka malamai suke mu'amalantar wannan abubuwa haka haka to kamar wannan kamar wannan kashe wuta in ba ya bacci sai da malamai suke magana ma akan to wace irin wuta ce ma ake so a kashe za ka yi mamakin tun a wancan zamanin akwai malaman da suke ganin cewa in aka kalli illar menene illar da ta sa annabi ce a kashe wuta baya bacci akwai riwaya ibnu abbasin wadda ke cikin sunan abi dawud wacce ta bayyana illar cewa wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani bera ya zo sai zai wuce da gudu a inda suke zaune sai ya kade fitilla ko fitilla ce irin a ci balbal kawai sai ta kama wani abu ta kama ci sai annabi ya gani sai yake cewa ku dinga kashe wuta in za ku kwanta bacci kaga illa shine tsoron wani dabba ko wata wata matsiyaciyar aljana ko shedani yazo ya cinna wuta a waje kuma ana samun haka tsaka tana yi gashi anan wannan hadisi mun cewa bera yayi to wata kila ma gafiya mata za ta yi magi ma za ta yi maka magin cikin gidanka ta ta ta ta kada abin nan to sai wasu malamai suka ce to wannan yana cewa idan fitilla tana wajen da ake ganin zai wahala tsera ko wani abu ya kai to ba dole sai an kashe zan illa haka ne misali a ce irin fitullu da suke sama ko suke wani waje mai santsi inda bera ba zai yawa ba kuma kamar haka to a wannan zamanin sai wasu kalli wannan to za a yi ilhaƙin wannan wuta irin na da da ake sakawa a ci balbal da waɗannan wutace namu na lantarki su ma suna da wannan illa tukunu ko ba su da ita za ka ya danganta ga irin nagartar wuta da irin illar da ake ganin zai haifarwa watakila zai iya zama ko an ɗauke wuta an kawo a samu wani electrical fault ko ana yawan samu kuma to kaga illar za ta iya shafan waɗannan lantarkin kenan namu na zamani idan wannan ce illar ko kuma wasu kuma suna ganin illar tana da alaƙa da wani abu na psychomotive ɗin mutum psychology ɗin ɗan adam cewa ɗan adam idan ya tashi yin bacci ƙwayoyin halittarsa suna cikin duhu sun fi samun natsuwa su yi bacci mai kyau iban sa wannan a kimiyya ba haka ne yau na ga wani ya ishara mani ba taɓa karantawa ba cewa mutum idan yana cikin haske to bai samu cikakken bacci da zai bashi dama ƙwayoyin halittar shi su yi wannan sabuntuwa ga da yusuf ya ce haka tun da shi ɗan physiology ne zamu yana da PhD a wannan sabga to mun yarda da maganar shi to kaga illar kaga illa a'mak ne waccan kenan ko kuma yana da illa fiye da daya so kenan koda a wannan zamanin da yanzu na ji wasu mana ba su san a ci balbal ba duk yara yara ba su san a ci balbal ba ba su taba ganin ta ba mu ne da muke ganin ta da fitilar kwai da sauransu da da kanmu ma muke kera a ci balbal zaka samu gwangwani ka huda kai mai baki da wurin zuba kalanzir ka samu tsohon a tamba ko wani abu ka tibka lagwaninka da kanka da kanmu muke shi ake kwana da shi a daki ko mun san wannan muna yara to kaga dole in dare sai a kashe to sannan wataƙila za ka yi ƙara wata illa har yanzu cutarwa cewa ai a ci balbalin tana da wani hayaƙi wanda yake mai kauri baƙi yana shiga cikin hancin mutum ka tashi sallah asuba kana kana fatu majina za ga baki a cikin hancinka halama shi za mutane suke ta yin kansa yanzu ko halama sun sha a ci balbalda it's very possible so almuhim hadisai sun zo game da hani game da wannan da haka aiki da su sunna ne kuma samun lada ne amma dai umarni ne irin da ake cewa umarni irshadi malam yace haddathana sufyan ibn uyayna an zuhri an salim an abihi salim dan gida abdullahi dan umar kenan an abihi daga babansa malam abdullahi dan umar Allah ya kara masa dashi da babansa yace la tatruku annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatruku nar fi buyutikum hina tanamuna kar ku bauta a gidajen ku sanda kuke yin bacci a wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sunan abi daud malamai sun ƙara ilhaƙin daga cikin abin da tun da annabi ya ce wuta to hawar da take cikin murhu ko irin gidan yan gayu ana wani abu da ake ce mashi fireplace wuri ne kawai da ake kunna garwashi don ya ɗumama ɗaki cikin gida fa na mutane haka ba ba fa aljanu ba sai a ware wani zai ga an yi wani ɗan alkuki haka kamar za a zira kamar wurin za a iya zira gas ko wani abu makamanta haka a rufe da gilas sai a hura wuta ba sai da yan gayu suke sai wannan abin ba amma ka je gida na ƴan gayu na ƙware za ka gan shi shi shi ma wuta ne sai a kashe haka idan akwai wani zai da ake yin kaman ake yin biredi mai sunan shi obin kenan ko khabaza ko wani abu makamanci haka to wajibi ne da irin wannan inda akwai wuta in za a yi bacci a kashe saboda kada a samu wata illa cikin dare wa da sana abu usama an yazid ibn abdullah an abi barda an abi Musa an abi Burda an abi Musa kala ihtaraka baitin bil madinati ala ahlihi wa hudditha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sha'rin fa qala an yi wata gobara a wani gida a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce inna ma hadhihi an-naru aduwwun lakum wannan wuta abokiyar gaban ku ce fa idza nimtum fatfihu ankum idan za ku yi bacci to ku kashe ta wannan ma yana cikin sahih bukhari da littafin sai muslim da sunan na abi dawuda da littafin sharhu sunna na abul na limamu al-bagawi wa haddathana abdullah ibn ibn numayr an abdul malik an abi zubair an jabir qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waza Allah ya umurce mu wa nahana kuma ya hana mu fa amarna an nutfiha surajana ya hana ya umurce mu da mu dinga kashe fitillun mu idan an zo bacci وحدثنا يزيد بن هارون قال عن عبد الملك عن عطاء قال كان يكره أن ندع السرج حتى يصبح ya kasance ana ƙi wato ana ƙin a bar fitilla ta kwana har gari ya waye ana ƙin haka a dinga kashe fitilla kar a batta wato ta kwana a kunne وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن ابي يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توقدوا نارا بليل kudaina kunna wuta cikin dare sun makala sannan sai ce aukidu amma kuna da bukata ku kunna in akwai bukata wasani'u dan ayi girki al-istina shine girki da abinci wanda ake baiwa talakawa wanda ake sadaka domin asalin istana'a shine kamar a ce al-ikram wal ihsan kamar da Allah ya ce wasana'atuka li nafsi ai wa akramtuka wa akramtuka wa ahsantu laka li nafsi da haka wasani'u wato dan dafa abinci wanda za a rarraba wa mutane sadaka fa innahu lam yudrik qaumun muddakum wala sa'akum wasu mutane ba za su taba riska irin ma'auninku ba idan kuna sadaka kuna kyauta mutane ba su taba riskan ma'auninku da da sa'inku ba wato ladanku da za ku samu wasu ba za su riske shi wannan hadisi yana cikin littafin musnad al-imamu Ahmad ibn Hanbal da wasu wurare hadisi ne sahihi wa haddathana amru ibn talha an asbab ibn nasr an simakin an ikrima an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idha nimtum fattuha ya'ni an-nara idan za ku yi bacci nabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku ku kashe ta wato wuta kenan babu kansid dari wa tanzifiha babun da ke bayani akan share gida da tsaftace gida ina so ai ya kamata ka ji wannan katin da kyau ya kamata zali ji wannan katin da kyau share gida da tsaftace gida kaga wato malam musulunci is comprehensive an zagayo an zagayo an dawo kan kan aikin gida kan kan aikin gida na mata da yara da sauran mutanen gida قال حدثنا أبو أسامة عن أبي الأميس عتبة ابن عبد الله كنا عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن أبي زار عن أم ولد لعبد الله بن مسعود قالت وتماتا وتكي بيوا سادكا جمالا عبد الله بن مسعود تكي كان عبد الله يأمر بداره فتكنس ya kasance shi wannan malami yana sa a share gida hatta lawilta mastafiha tabinatan da za ka nemi wata ‘yan ƙwayar abin na haka ɗan kaman ƙwallon lemu ko ƙwallon apple wani ɗan abu ƙanƙani haka au ƙasa ba ko wani ɗan karmami ko tsinke tsinke ma ƙadarta alaima ba za ka samu ba saboda tsabta gidan babu abin da za ka samu ka samu wani ragowar wani ɓawon rake ko an yadda shinkafa ko tsinke ko wani soso balasana kaga kwanuka kaga takalmi nan kaga yadda gidajen musu din nan ba ba tsari ina matsoyin dan gayu ne gidan shi bai haka barin abubuwa da ake a gida barkatai yana da illa sosai a rayuwar jama'a farko ita kazanta tana tasiri ga har tunanin mutane mutane wanda suke kazamai marasa tsafta ba sa iya tunani wanda yake coordinated wannan research ne da aka yi a ainihin wato a ɗabi'ar ɗalibai masu kwana a gidajen aje ɗalibai kamar hostels ko wani abu haka aka gane bambancin performance ɗin masu tsafta masu killace abubuwan su daidai akwai mace tsakanin performance su generally da waɗanda ba sa yi haka kama abin ya tasiri akan hatta ɗabi'a su game da karatun akan samu exceptions amma dai generally haka ne sannan na biyu yana taimakawa wajen taruwan halittu masu cutarwa ɗera tsaka jaba gafiya miciji da sauran ire-iren waɗannan dabbobin masu cutar da mutane sukan zo inda akwai abin da za su samu inda ba a share ba inda aka bar kazanta inda aka bar datti inda aka bar ragowar abinci nan suke zuwa amma inda aka share ba za su zo ba haka nan kuma yana yana yana nuna mutum wato idan kai baki ko kika yi baki a gida suka suka gida bisa rashin tsari me abin da su impression din su cewa wannan ai kazama ce duk wani mutuncin da ake gani naka a gari shi kenan ya zube idan uwan miji ta ta gani shi kenan ta ce a'udhu billahi Allah la ta min yaro an maida mun shi kazami dole ta tare tare ta samu shi wata mata wanda ta killace mata danta saboda ya kamata a dinga koya ma iyali a dinga kuma matsawa wajen ganin cewa an yi tsafta a gida ana ma da kar maga da ake cewa tsafta cikin addini ko hadisi ne ma eh annabatu min iman ina ganin kamar kar magana ne ko eh asalin hadisin yana nan a cikin sunan da limamu abin nan jami'u tirmidhi wa haddathana waqi'un an sariya an sariya tabur rabi qala قالت كان عن سرية الربيع سرية يتما سعدك كنا قالت كان الربيع يأمر بالدار أن تنظف كل يوم كل سي أن يشارى كل ينا أمرني دا أشاري جدا كأبشاكا إيه وحدثنا هشيم آه أم منصور عن ابن سيرين قال لما قدم الأشعري البصرة قال له موسى الأشعري سنة بصرة أمتين شنقومنا jawabin shi na farko sai yake cewa fi ma ya kulu cika abin da ya fada inna amiral mu'minina ba asani ilaikum li uallimakum sunanakum shugaba sidna umar kenan ya turo ni in zo in karantar da ku addini wa unazzifa lakum furqakum kuma dan in sa a dinga share titina ka a bar titina haka kace kace irin yadda zaka ga wasu garuruwa zaka ga gari babban gari ya kai ya kawo amma ko ina da wannan ba daidai bane ya kamata ya zama da gaske aikin shugabanni su zama sun tabbatar da samun tsafta da samun wato kyakkyawan abin nan kyakkyawan environment wani abu da ya kamata mu kara kuma shine ha ila yau wuri mai datti shi ke haifar da cututtuka ha ila yau wuri tsautaccen wuri yana hana yaduwar da dama daga cikin cututtuka yanzu kamar cututtukan da suke damu mu a kasashen mu irin su malaria din nan da typhoid musamman dai biyun nan dukkaninsu sakamakon kazanta ne inda ake barin datti ragowar ruwa ragowar kaza a tara bola a tara ciyawa da sauransu the next thing shine sauro zai fara breeding a wajen the next thing shine za a fara samun ƙwayoyin cuta wanda suke haifar da cutar typhoid ko typhoid ma fa da zaran ka ce ina da typhoid kaman kana cewa ne ni kazami ne inda mutane sun san ma'anar shi dan babu abin da ke kawo shi sai kazanta babu inda ake samun typhoid sai inda ake kazanta amma yanzu kowa da ka taba shi mutane har alfari suke wallahi typhoid ne yake damura ya ce wallahi ni kazami ne Allah ya kyauta mutsallaka makarimul akhlaq ibnu abi dunya ko idan ba manta ba malam ibnu abi dunya yana mana bayani akan hayin yana bayani akan biyayya iyaye na ji zamu tashi a lambar tarjuma ta 258 ne ko daga shafi na 86 يتي حدثنا الحسين ابن علي ابن يزيد السدائي أخبرنا أبي قال حدثنا سعد بن سليمان البصري أبو حبيب أن يزيد الرقاشي أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن يزيد السدائي ولن أبو رونا تاواني لشيد يزيد الرقاشي dukkan nunsu masu rauni ne amma dai hadisin marfu'i ne isnadin kuma za'ifi fadin shi inji Anas daga maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da'watul walidi li waladihi mithlu da'watin nabiy li ummati addu'ar da iyaye suke ma ƴaƴansu addu'a ce kamar yankan wuka yadda ka san addu'ar da annabawa suke ma al'ummarsu wa da'watul waladi li walidihi mithlu zalika to haka nan shi ma da in yi ma iyayensa addu'a shi ma karɓaɓɓiya addu'a ce wannan ko da yake isnadin bai tabbata ba amma wannan magana haka take a ilmance haka take a addinance addu'o'in iyaye sa da tasiri kwarai akan yayansu haka na addu'o'in yaya musamman ga yayansu da suka mutu su ma sa da tasiri so da abin da mutum ya kamata yi kamar da makanta a baya cewa a a imam Ahmad dan Hanbali wani ya tambaye shi yace ba ni da iyaye balantana su kula da ni sai ce ka kula da yayanka su ne iyayenka dan dan wannan magana dan wata ranar su su maka in ka tsufa su za su kula da kai kaga sun zama kamar iyaye idan ka mutu za su maka adda kamar yadda inda kana da iyaye su za su maka adda sauraka wanda yake da ƴaƴa kuma bai da iyaye to ya dauka wannan ƴaƴan muhimmancin su bai gaza muhimmancin iyaye ba kamar yadda Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a kaga wannan gaba aya ta tabbatar da haka ƴaƴa da iyaye baka san wanda ya fi amfana ka ba sauraka ko ne ka kula da shi na sama da na ƙasa وحدثني يعقوب ابن عبيد قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يقول ما أورثني أبوايا مالا أصلهما منه ولا أنفدت بعدهما مالا ولا استفدت بعدهما مالا أصلهما به يتني دي إيانا بس بمن قاد الدوكيا با balantana in yi amfani da dukiyar in sadar da zumuntarsu wato na yi sadaka na yi kyauta na yi waƙafi da sauransu ba ni da wannan dukiyar wala stafatu ba da huma malan kuma a bayan su ban samu kuɗi ba ban samu halin kuɗi da zan yi wani abin kirki da ake da kuɗi ba walakin ni asbiru alal ghairi shadidi akzimuhu altamisu bihi barrahuma yace amma duk salo ne fusata ni sai ne haƙura ina neman ladan wannan haƙuran ina fata iyayena su ma su samu ladan wannan haƙurin saboda mene saboda duk aikin alkhairin da kai iyayenka suna da kamishin idan idan idan idan idan iyayenka suka bar duniya ko suna rayuwa idan kana yin aikin alkhairi ka dinga tuna cewa suna samun kamasho sai ka ƙara yi ka ƙara ƙaimi shi ma wannan isnadin shi yana da ɗan rauni saboda Ali ibn Asim saduqun ne illa annahu yukhzi'u wa haddathani Isma'ilu ibn Asnan ko ya gugiya nan قال حدثنا إسحاق بن منصور an rabi ibn al-mundir al-thawri am tarif tarif ibn shihab kenan shi ma ne da rauni qala yace ra'aytu rabi ibn khusaym yahmilu ghurfatan ila bayti ammati naga ar-rabi ibn al-husay ibn khusaym yana daukan gurfa ma'anan gurfa anan shine tulun ruwa ko wani wani kabaki kaman kaman jarkar ruwa yana kaiwa ɗakin gwaggwansa ƴan uwan babansa domin ita ma a matsayin uba take ko wato matsayin mahaifi take a gare shi to yana mata hidima yana mata hidima watakila a lokacin ƴaƴan shi ba sa raye ko kuma koda suna raye ita ma tana rayuwa tare da su to ita ma ta cancanci hidima da kulawa وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أحلم عنهم ويجهلون علي ina da wasu ƴan uwa ina haƙuri da su su kuma suna mun wauta wa asiluhum ina sadar da zumunta da su wa yaqta'una su kuma suna yanke zumunta wa ahsu wa usinu ilaihim ina musu alheri wa yusiuna su kuma suna munanta mun ana jarabtar mutum wani lokaci da yan uwa irin haka musamman wanda ya fi su girma ko ya fi su shekaru ko yake rayuwa da ta dara tasu to su sai su ga cewa ai ya shiga wani hakkin su ko kuma bai musu abin da ya kamata inda suka zauna ai gulmar shi a zage shi ya kawo arena ya bada baya ai tsaki da sauransu ko a kawo mishi bukatun da suka bi karfin arzikin shi in bai yi ba a ce bai kyauta ba to irin wannan ne kaga akwai damuwa da bakin ciki ko ko ya biya ma 'ya'yansu kuɗin makaranta sai ya ce to ai saboda san zuciya bai sa 'ya'yansu a irin makarantar da sa 'ya'yan shi misali ya biya wancan umara a ce to ai ga wancan ma eh ai bai kamata ba kaza irin wannan yana faruwa da dama da mutane a cikin al'umma kaga kaman tsohon al'ada ne a cikin mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kunta kama taqulu in kamar yadda ka faɗa ne la tazalu tusaffihuhumul malla wala ya zalu ma'aka minallahi zahirun ba za ka gushe ba kana zama a sama da su kana, kana, kana cin moriyar wato ɓarnar da suke duk abin da suke na zagi za a jiya maka shi zuwa zuwa zuwa zuwa lada wato shine ta sufe humul malla kamar kamayen musu a da ake cewa ne kara ma mugunta da alheri sun zage ka ko kuma me ake cewa sun jefe ka kai kuma ka mika musu waina wala zalu ma'aka min Allah zahirun kuma ba za ku gushi ba Allah yana samu maka taimako a kansu to akwai abin lura da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin na farko shine kaga annabi ce in kamar yadda ka faɗa ne domin yanzu kamar ya kawo ƙara kuma wannan ƙarar a bisa maslaha babu buƙatar a ce a kira su a ji ta bakin su akwai hukarar da ke irin haka wani lokaci mutanenmu suna da wani mutanenmu na wannan zamanin suna da wani tarin cewa wai duk wanda ya je faɗi magana akan wani wai a zo sai an turke shi wannan ya saba wa mutuncin mu'amala jama'a a matsayinka na mai anguwa ko siriki ko jagora kai hatta alƙali ma ko ɗan sanda akwai ƙaradan an kawo ba sai ka kira ɗayan ka ce a zo a ƙure shi ba ba a wa mutane ƙura akan komai ba daidai ba ne akwai abin da kawai kau da kai ake a yi sulhun da ya dace idan mace ta kawo ƙaran mijinta kaga iyayen mu na da ba idan mace ta kawo ƙaran mijinta a ce sai an zaunar da su san ba a haka to ba kuma koyaushe ne ba a zaunarwa ba akwai wanda za a so a ji din to amma ba kuma kowanne ne za a ce za a ji yanzu wannan idan aka ce a kira su a ji maganar to ƙarshe rikicin zai ƙara faɗi ne za ka so da wannan maslaha sai annabi ya ce mishi inda gaske ne abin da ka faɗa ba sai ya ji gaskiyar daga gare su amma ka'ida ita ce inda gaskiya abin da ka faɗa to kana sama da su wannan ya nuna kenan na biyu a kai da kake fuskantar irin wannan damuwar to abin da ake neman ka da shi shine ka ci gaba da yin alkhairin ka yi hakuri kar ka ce bari kai ma ka fusata kai musu awo da irin ma'aunin su shedan zai ta zuga ka da yan fada suna ce ma kai wawa ne kai mara zuciya ne ya kamata ka rama ya kamata wani a nuna mishi bai isa ba ko wancan a nuna mata cewa ana da alfarma a kanta to ko da gori ne kai mutum ka ka bata ladanka balantana kuma ka yanke alkhairi ko ka yanke zumunta wannan kuma adda hawa amar abinda ake umurta ka a sharanci shine kai kai hakuri a dama daga cikin arziki da Allah zai baka ko girma ko shugabanci daga ciki akwai kuma zaka biya farashi ba za ka ci shi haka gaban za ba daga cikin farashin shine sai kai hakuri da mutane don da Allah ya bashi shugabanci ana so hakurin shelinka na mutane ana so ya zama mai kyauta mutane za su dinga tsammani kullum a wajenka sai kuma ba za su baka ba ana so ka zama wato wanda za a cutar da kai ka hakura Allah ya ji kamala albani namu lokacin malam san da yake rayi muna ji muna gani za a cuce shi mushi magana sai dariya kawai ce ka kyale su har da ma'aikata waɗanda suke zuwa aiki a lokacin ana gina albani ko yana gina gidan shi za ga mutum ya zo kawai ya kawo farashi wanda ka san ba haka bane kana ce malam sai ce ku kyale su kawai to kaga mu ba mai haka ko ba ka wani maladan ni da maladan ba mai haka kawai mun san farashi dole haka zaka dole haka zaka hakura kawai kuma malam ma shi gani ma haka yake ba yi da mutunci ba shi au ina nufin yabo ne ai kalma abin nan ne uri da bihi madaho da shi da prof da haka yake yanzu to to ana so in kana shugaba ya zama kana da wannan kawaicin wani lokaci ka kyala mutum kam dan mai sawarwara haka ya dan samu wani abu dai a sarara to amma ka san da kaga duke amana ce duke wakafi shi sa yake da wahala haka to sannan a sannan kuma zaka ga taimakon Allah a cikin haka za ka ga taimakon Allah a cikin wannan abu da suke maka kai kuma kake masa alkhairi shine sai ka ga arzikin yana ta karuwa ladan yana ta karuwa su kuma suna ƙara zama wato masu bukata a wurinka wata na kuma wani ma kawai sai zo ya baka hakuri ya yi nadama duk ya tona maka ashirin ma da baka so ka ji ba ce ai lokaci kaza ma an yi kaza an yi kaza da sauransu kaga ya kaskanta ya zama abin tausayi Allah ya kyauta وحدثنا علي ابن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعر عبد الأعلى ابن مسعر الغساني حدثني صدقة ابن خالد حدثني عبد الرحمن ابن زيد بن جابر أم مكحول وانا كاغا إسنادي مرسلي دون مكحول نيكي تشوا قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الأشعريين متانا أشعريون أن يمن لنا tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana son sosai sun zo daga daga daga Yaman ko su Abu Musa al-Ash'ari da makamantan su akwai hadisan su na kissan zuwan su a cikin Sahih Muslim su ne suka zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aminkum kanat wahara wahara sunan wata mata ne shin wahara a cikin ku take qalu na'am ya rasulullah suka ce kware kuwa qala yace fa inna Allah azza wa jalla adkhalaha al-jannata bi birriha liwalidatiha wa walidatuha mushrika ce Allah ya shigar da ita aljanna saboda yadda ta yi uwarta biyayya kuma uwar ba ta ma mutu musulma ba ughira ala hayyiha wasu 'yan fashin daji wasu bandits sun kai musu farmaki garinsu wa tarakuha wa ummaha suka batta da ita da uwarta fa hamalatha sai ta goye uwar tashtaddu biha fi ramaba tana ta gudu da ita a cikin wato rairayi na cikin sahara mai zafi fa'iza tarakat ƙadamaha idan ta ji ƙafafunta suna ƙonewa ajalasa ta fi hijira za ta huta sai ta ɗaura uwa a kan cinya wa basa ɗata rijilai ha ta shimfiɗa ƙafafunta wa ja'ala ta rijilai ummaha ala rijilai ha sai ta sa ƙafa uwa a kan ƙafa da irin da kake mai yaron kana kuma mai tafiya sai ta sa kafa uwar akan kafafunta ta gaji da goyen sai ta sa uwar akan kafafunta thumma hanat alaiha tudhilluha min ash-shams tana sai ta sunkuya akan uwar kuma tana mata inuwa fa idza rahat in suka huta hamalata sai ta ƙara goya ta falam tazal kadhalika hatta najjatha haka suka ya suka tsira fa adkhalaha Allah tabaaraka wa ta'ala bi dhalika al-janna shine Allah ya sata al-janna wannan duk dake isnadin shi yana da rauni amma dai kisa ce mai ban sha'awa kuma ta zo a wurare daban-daban da wasu kare-kare al-Imam Ibn Asakir ya ruwaito ta a cikin tarihi Madinatu Dimashqa da wasu kare-kare ina jin malama ya ambata anan wannan wakar tana cikin abin da yake ruwaito a can ga tanan qala ibn Jabir wa qad adraktu wa innahu la yuqalu law kuntu abarra min wahara ya zama karin magana ce abarra min wahara cewa ne ai biyayya uwa kamar waharatu ana kwatance da ita wajen haka qala abu misharin qala ar-rajul qala ar-rajul min ash'ariyya fil jahiliya wani mutum cikin wannan kabila a jahiliya yana waka yana cewa ala abligan ayyuhal muqtadi baniya jami'an wa ballig banati ce ya kai wannan da zaka fita da sassafe al-muqtadi wanda ka fita da safe ka gaiwa ƴaƴana labari mazansu da matansu bi anna wasati bi taqwal ilahi na musu wasiya su tsoron Allah fahfazu ma baqitum wasati ku kiyaye wannan wasiya ta wa iya rayuwar ku tsoron Allah wa kunu ka wahrata fi birriha tanalul karamata ba'da al mamati kuma ku zama kaman wahara wajen biyayya ga iyaye za ku samu daraja a wurin Allah bayan kun mutu waqat ummaha bi shawahar ramiba ta hana uwarta jin zafin sahara wa qad alhabal ghaidu naral falati a lokacin da wato alqaidu lokacin da rana ta ta abin nan ta tsananta a cikin wato rairayin sahara din nan fadallat matiyataha fir rama fir rimali hafiyatan min hidaril udat ta ci gaba da tafiya abin hawanta a cikin wannan rairayi shine kafafunta marasa takalmi min hizaril udati saboda tsoron wato zaluncin waɗannan yan ta'adda da turdiya rabban shadidal quwa ta yi haka don ta samu yarda Allah mai tsananin ƙarfin nan wata fara min nari hibin na jaci kuma ta tsira daga wuta Allah fahabi wasati fakunu laha tiwalal hayati ru'atar ru'ati wannan ita ce wasiyar da ne muku ku kasance tsawon rayuwa ku kuna masu kula da wanda suke kula da ku iyayenku sun kula da ku to ku kula da su ƴaƴanku sun kula da ku to ku kula da su haka dai haka dai وحدثنا الحسن بن علي بن مالك الحسن بن علي بن مالك وانغا yana da rauni قال حدثنا احمد بن عمرو بن السر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن لهيئه قال عن بكر بن سواده عن ابي سالم الجيشاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي ان امراه من اكا wata mata daga kabila ukka za'anu fi yawmin shadidin sun yi ƙaura a wani wuni mai tsananin zafi shadidin harri wa ma'aha ibnuha wa ummun laha tana tare da ɗanta da mahaifiyarta fan tsalakat ila ibniha sai ta ɗauki sai ta ji gun ɗan fa'atatu rajulan sai ta ba wani mutum ɗan ta ce ka riƙe ma wannan yaron min qaumiha cikin mutanenta wa ja'alat ummaha ala fakhidaiha ta sanya uwarta akan cinyarta wa bainaha wa bainal ardi ta raba tsakaninta da ƙasa fa ghafara Allahu laha sai Allah ya mata gafara sakamakon wannan aike ce ta mika dan a kula mata da shi ta kula da uwa wa haddathani al-hasan ibn ali ibn malik shine da wancan ko kala haddathana ahmad ibn amr ibn sarhi kala anba'ana ibn wahab kala akhbarani huyay ibn abdullah ibn abi abdurrahman abi abdurrahman al-hubali قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورجل من أهل اليمن يطوف بأمه يحملها بين كتفيه wani mutum yana dawafi da uwarsa yana dauke da ita akan kafada sai irin da ake ma yaro din nasu dasha sun kafada hatta idza qada qawafahu bil baiti wa ba'aha bil ardi ya gama dawafin nan sai ya aje ta a gefe fada'ahu ibn umar fa qala sai malam ya kira shi ya ce ma hadhihi al mar'atu minka wannan matan me ya alaka ku qala hiya walidati yace mahaifiyata ce fa qala abdullah sai abla ya ce lawajittu anni adraktu ummi fa tuftu biha kama tufta bi ummika abla ya ce na so a ce na riski mahaifiyata ina ma a ce na riski uwata da na dinga dawafi da ita yadda kai da mahaifiyarka walaysa li min ad-dunya illa hadhihi an a ce ban mallaki komai a duniya ba da uwata ta rayu har na iya mata wannan a ce amma ban da komai a madadin duk abin nake da shi a duniya ce na rasa shi amma uwata tana nan in ban da wani takalman guda biyu in ji abdullahi dan umar la haula wala quwwata illa billah Allah ya ji kan iyayen babul amanati ko babun da ke bayani akan daga cikin halaye na kirki akwai amana قال حدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا قزعة ابن سويد قزعة ابن سويد ضعيف قال حدثنا داود بن أبي هند قال مررت على عربي بالجديلة سنن وجيني الجديلة آه فقال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يرفع من من هذه الأمة الحياء farkon abin da za a ɗauke wa mutane a ƙarshen duniya shine kunya a waye gari mutane ba su da kunya abubuwan da bai kamata su aikata ba su aikata abubuwan da bai kamata a gansu suna yi ba a gansu suna yi zance ya sashe ya zama abin yayi wal amanatu daga nan kuma sai amana fasaluhum Allahu Allah ta'ala ku roki Allah ya baku kunya da amana wannan hadisi hadisi ne da ifi ta fuskar isnadi amma matani ne wanda yake hasan yana da wasu hanyoyi akwai shawahid da Tirmidhi ya ruwaito da Hakimu Tirmidhi a cikin Nawadir da kuma ابن ابن ابو نعيم الاسكن حليا وحدثني ابو محمد البزار القاسم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر حدثنا ابو جعفر الانصاري عن الحارث بن الفضل او ابن الفضيل انا عبد الرحمن بن ابي قرد قراد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي من سره ان يحبه الله ورسوله فليسلك حديثا wanda yake fatan Allah ya kaunace shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace shi to ya zama mai faɗar gaskiya idza hadatha din yabo magana wal yu'addi amanata in an bashi amana ya mayar idza atumina wal yuhsin jawarahu idza jawara kuma ya zama yana da kyakkyawan mu'amala da makwabtansa wannan isnadi da'ifi ne shi ma amma hadisin yana da shawahid a cikin sa akwai mursala akwai mar akwai rizqi mutsila kuma ma'anar shi kyakkyawa ce وحدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن فليل حدثنا الأعمش عن سلمة ابن كهيل عن عبد الله بن هانئ أبي الزعراء عن عبد الله قال ابن مسعود كنا أول ما تفقدون من دينكم wannan mawqufi ne awal ma tuqiduna min dinikumul amana abinda za ku fara sa suke addinin ku shine amana wa akhiru ma tufqiduna as-sala daga nan kuma sai sallah karshe za a yi ta rasa abubuwa kamar da annabi yake fara wannan hadisi yunqadu ural islami urwatan urwa za a warware kullun musulunci kulli bayan kulli farkon su shine amma wannan da ya fada nan amana na ƙarshen su kuma shine sallah wato za a bai gari akai lokacin da musulmai ba sa yin sallah ba su da halin yin sallah ba su ma santa ba wasu ma za su ce sun ji labari ne da ana yi wala yusalliyanna qaumun la dina lahum za kuma abu mutane suna sallah amma ba wai dan addini ba kawai dan ta zama al'ada ta zama yayi ko don idan sun yi sallah wajen za a ba da iftar ko kuma don dai wata manufa ba dai asalin wato Allah suke nishi ba a cikin wata riwaya har ila ibn su yake cewa wala yunza annal qur'anu min baini azhurikum za a tumbuke qur'ani daga tsakaninku hawa suka ce ibn mas'udin ya za a yi bayan mun haddace bayan kuma mun rubuce shi mu ga babu shi yace za a wayi gari ku ji duka haddata watsi in ka bude qur'anin ka kuma ka ga ya dashi babu komai mu application ne kaga yayi corrupt duk za a zo karshen duniya za a yi wadannan Allah ya kyauta wa da sana Abu Abdullah al-Ajli qala da sana Abu Usama qala da sana Sufyan an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Amr al-Shaybani an ibn an ibn al-Dailami an Kabil ahbar qala ya'ti ala an-nasi zamanun turfa'u fihi al-amanatu wa tunza'u fihi ar-rahmatu zamanin zo za a za a dauke amana har sai an dinga cige mai amana a rasa har ya zama idan mutum ya riƙon amana sai an ta labarin shi a ta mamaki su ce ba da hankali mutum ya tsinci kuɗi ya mayar ko a bashi ajiya bai ci amana ajiyan ba mutum za ku fihin rahama za a tumfuke tausayi daga cikin zukatan mutane mutane su ganin abubuwa na tashin hankali amma ba su tausayi masu cikin tashin hankali wa tursalu fihi almas'alatu sannan za a saki roƙo mutane za su zama maroƙa gaba ɗayansu kowa bara kowa neman sadaka kowa neman taimako da ma'anoni da siffofi iri daban-daban faman sa'ala fa'utiya lam yubarak lahu a wannan lokacin duk wanda ya je roƙa aka bashi to shikenan sai dai ya tara abin banza babu albarka kamar da ake gani yanzu wannan isnadi ne wanda yake isnadi kyakkyawa wa haddasana alhamdulillah bikullah subhanahu وحدثنا علي ابن شعيب قال حدثنا عبد عبد المجيد قال حدثني يزيد بن حيان اخو مقاتل بن حيان قال كان عمر بن الخطاب يقول لا يغرنكم طنطنه الرجل بالليل kaku damu da wato tsantsana shine zakin muryar mutum cikin dare wajen tilawa wajen hadda wajen wajen musabaka wajen sallar dare asalin tsantsana shine karan garaya ko jita ya'ani salatu yana nufin yawan sallah kai ya sa ku ku yadda da mutum fa innar rajula kullur rajul kullar rajuli man addal amanata ila man itamanahu wa man salima almuslimuna min lisani wa yadi mutum cikakken mutum shine wanda aka bashi amana ya rike amana nan ta dukiya ko ta sirrin magana ko ta shugabanci ko ta aure ko ta wani wakilci ko ta wani kasuwanci da aka daura shi akai dai yana cikin amana dan ya rike ya kyautata yayi alkhairi to wannan shine mutum sannan kuma wanda musulmai suka tsira daga bakinsa da harshensa wannan shi ne mutum ko aure za ba mutum a kula da wannan fiye da yawan sallar shi mutane suna yawan da an ce ba mutum ya ce a ustazi ne akwai tilawa ko ko ustazi ya ce ai ta ma ci musabaka in akwai yan musabaka da yawa da maza su ba su da su suna ba maza wahala za ta fito malama ce ma tana karanta da bulugu ma islamiya amma ta koma gida mijin sai dai yana jin ma sallama ta gaban shi zai faɗi wani yana wani gari ma ranar mai tafiya kawai goyon mata shi sai da istirja'i sannan ya daga ya ci tau ga wannan ga wannan bala'iya ko lafiya dan ba ta kira sai akwai bala'i ile kuma bala'i ne Allah ya kyauta wa haddathani yaqub ibn isma'ila qala haddathana hibban qala haddathana abdullah qala haddathana lays ibn sa'id al khalid ibn yazid ibn abi hilal عن عبد العزيز بن ابن عمر عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنة كذا ذاك مريا متين يبرجوك ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس wanda ya rike amana kuma bai ci mazarafin mutane ba fa huwa rajul shine mutum nagartacce wanda sana harun ibnu ibnu umar al-qurashi qala hadathana yahya ibnu hassan qala hadathana ibn lahiya hadathana al-harith ibnu yazid al-habrami an abdul rahman ibnu huzaira an abdullah ibnu amr an nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun idha kunna fika lam yadurraka ma fataka min ad-dunya abokon kana da shi karka damu da abin da ka rasa a duniya ƙala ya ce su ne mene sidikul hadithi in Allah ya baka gaskiyar zance kana faɗin gaskiya ba a san ka da ƙarya ba wa hibbu amanatin ka zama kana kiyaye amana wa iffatun fi qu'matin da kamewa wajen abinci baka cin haram baka da hadama ba a san ka da cin wani abu na haram ba ko ka rasa komai a duniya to karka da wannan isnadi shi ma isnadi ne wanda yake an yi takhrijin shi a baya kuma hadisin da yake lahu lahu shawahi wa haddathani al-hasan ibn abd al-aziz al-jarawi qala haddathana yahya ibn hassan haddathana muhammad ibn aban al-ju'fi wannan da'ifi ne shi ma an zaid ibn aslam an ata ibn yasari an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iddana daynan wanda ya ci wani bashi wa huwa yanwi alla yu'addiya ya ci ne dan ya ci banza irin wannan da ake ansa na gwamnati na wasu hukumomi na wasu application mutane suna gan sun ci banza ko me suna wannan na bayan ma shuwafi shuwafi yake gome ne akwai wani bashi da aka dinga ba mutane ba da irin masu an san scholarship na idb na covid duk suna ganin sun ci banza ko ba su ci banza ba fahuwa sariko wannan barawo ne ɗaya yake da barawo hukuncin hukuncin barawo wai an ta kama shi a yanke mai hannu ko a same taya ba amma dai barawo ne a zalimi ne kuma Allah ba zai taimake shi ya biya ba eh mutane sun mai da bashi wani wani kayan wani hanyar zalunci da hanyar cutar da mutane Allah ya kyauta sai sun je kabari za su gane ashe sun cutar da kansu wa da sani Abdullah ibn Abi Badr qala hadathana al-Walid ibn Muslim hadathana al-Auza'i an az-Zuhri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuhibbahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu falyastuq haditha wal yu'addi amanata wala yu'dhi jara wanda yake so Allah ya so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi to ya zama mai gaskiya kuma ya isar da amanarsa kuma kada ya cuci makwabcinsa makwabci da aka ambata saboda shine kusa da cutarwa ka bai ana nufin sauran mutane zaka cutar su ba a saboda shi makwabci yana kusa da kai ko da yaushe cutarwar shi cutarwar ka ta iya zuwa kan shi wataƙila ma unconsciously ba tare da ka san ka cutar da shi ba da warin kwata gidanka ko da hayaniyan mutanen gidanka ko da zunɗe da sauransu to mu tsallaka wannan a gurguje muntaka min kitabi makarimil akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudu tsara'iqiha na al-kharaiti wanda as-silafi ya rere za mu tashi daga lambar tarjuma ta 207 shafi na 95 inda yake cewa حدثنا محمد بن مصعب الدمشقي قال حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي الحجاج المهري أخبرني ابن الحاد أخبرني عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمع الله ينا فدم إن العبد لا يقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها أهل المجلس mutum yakan faɗi magana ya faɗa yana sane cewa yayi ne kawai dan ayi raha dan ayi dariya yahwi biha ab'ada ma baina samai wal ard zai fada ya gangara mafi nisan wuri tsakanin sama da ƙasa jahannama kina Allah ka tsare mu wa innar rajula yazillu an lisanihi ashadd mimma yazillu an qadami mutum yakan iya zamewa ya fadi daga abinda harshen shi ya fada fiye da zamewarsa ya fadi fiye da abinda wato kafar shi ta zama da shi wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Musa Imam Ahmad ibn Hanbal da Jami'u Tirmidhi da isnadi tabbatacce yana nuni zuwa ga hadarin fadin magana kawai dan ayi dariya akwai hadisi marfu'i wanda yana cikin Tirmidhi shi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailun liman yuhaddithu bil hadisi liyudhika al qauma fayakdhib bane ya tabbata ga wanda yake fadan magana don ayi dariya har ya je ya ƙarya to kirkirar ƙarya dan ayi dariya wanda ana sana ƙarya ce wato wanda kuma suke jin kama ba su san ƙarya kake yi ba san ɗauka gaskiya kake faɗa don kawai a yi dariya to wannan yana da haɗari ƙwarai kun ji bane a kansa malamai sun yi maganganu a akan wannan ƙabiyar game da hukuncin irin abin da yanzu ya zama ruwan dare kira bada ke cewa sina'atul muhtawa content creation kusan yanzu ya zama ruwan dare kusan kowa ma yanzu content creator ne sai wanda Allah ya tsare da wuya mutum yana amfani social media wannan abin bai ja shi ba irin masu amfani da tiktok irin facebook instagram da wani na ɗayan kuma wanda ake yin content a cikin shi ɗajin da waɗannan su ne mashahurai wanda galibi a nan da youtube ko to saboda ana samun shahara ana samun connection yanzu kuma ana samun ma monetization kuɗi mutane sai suka zama kawai kowa ya zama ɗan content sai dai wanda Allah ya tsare to al'asul game da abinda ake ce ma al-muhtawa da ra'ayi creating al'asul muji wannan halasta zai iya zama haram ne da gwargwadon abin da ke cikin shi shabawa shari'a saboda ya samu asali daga abinda ake ce ma wato artistic creativity hukuncin yin irin su nobels ko waka ko wani abu wanda yake aiki ne na adabi asali halas ne idan an yi shi bai saba wa doka ta Allah ba bai saba wa mutunci ba ba a ci zarafin wani ba ba a zagi wani ba ba a yi barna ba ba a yi tsaraici ba ba a ci mutuncin wani ko a zage shi ba ya dace da bawabit na addini to halas ne wannan an yi ne don ilmantarwa ko faɗakarwa ko yadda suke cewa nishadantarwa to amma zaka ga zaka kirga content guda 100 kafin ka samu daya da ya tsallaka wadannan dawabi a ce a cikin shi babu ƙarya babu ihana wulakanta wani babu tona asiri ko cin mutuncin wani ko wani abu na rashin kunya babu cakuɗe ne maza da mata babu rashin kunya ko fitsara a ce ya daidaita da dokokin shari'a zai wuya ka samu wannan zai wuya amma an samu shi kenan shi ne duk adadin da malamai suka bayar shi sa wasu malaman da suka kalla kawai suka ce a jumlace suka ce kullama khalafa shar'a min al-muhtawa haramun duk abin da ya saba wa shari'a Allah da gaskiya abin da ake da suna content creation haramun ne suka ce haramcinsa da gwargwadon haramcin abin da ke cikin shi saba Allah wani ya samu 20% wani ya samu 40% wani ya samu mahala 101% da gwargwadon yadda aka karkace daga shari'ar Allah da gwargwadon abin da samu a cikin shi gwargwadon kida gwargwadon barna gwargwadon ƙarya gwargwadon cin zarafi batanci lalata addini lalata mutunci da gwargwadon haka so sannan a hukuncin kuma zai bayi har ila zuwa ga masu kallo su ma domin ya zama at-ta'awun ala ismi wal udwan saboda muna cikin wani zamani ne na haɗari wanda yake sai dai Allah ya tsare kawai dan babu yadda ka iya da wannan abun sai dai zaka ce ba za ka yi mu'amala da waɗannan mawaƙi din ba gaba kida abun abun abun abun da aka wayi gari shine an tabbatar da yanzu social media ta zama wani abu wani permanent component na rayuwarmu imagine yanzu rayuwarka without your smartphone duk wani abu da ka saba yi na sadarwa na hulɗar kasuwanci na banki wani ma har na karatu wani ma har na addinin ka za su tsaya cik idan aka kwace wayarka na sati guda ba haka bane ko na kwana ɗaya ne ma to ya zama mana dole saboda ka dole sai mutum ya kokari akwai da zaka yi sidin din abin da zaka zaka yi da abin da zaka gani sannan kuma ka rage bata lokaci akai ya zama na kai samu yanayi na idman to gare hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana iya zamewa ta wannan wurin bai ma bai ma san ya zame ba sannan mutane da suke ganin suna samun kuɗi suna ganin wai hakan ai shikenan su alherin duniya ya riga ya tabbata gare su wani abu da zai baka sha'awa game da wannan abin nan abin da yake ce ma mutum ya zama da yake ce mishi ya zama influencer ko ya zama mu'assir ko ya zama ya zama sale ya zama celebrity wato ya zama mashhur kenan duk abin da ake faɗa na fadan shaharar a wata duniya ce ta ƙarya ba wallahi za a yi samu wani mashhur ma yana yawo a gari ma ba a san shi kuma ko da ya gama shaharar wata ɗaya za a nemi shaharar shahararsa wata ɗaya za a neme shi ma sai a gama ba ma san shi ba ko yaje inda ake tsammanin dan duk mutane so suke wai wai a san sa a ko ina a san su shi ba rana ba masu yake ko ina ce ana ganin shi wannan wata musiba ce ta zo mutane a wannan zamanin Allah ya kyauta so da can kafin mutum ya shahara sai ya yi aiki tukuru a cikin ilimi a cikin kasuwa kai ko a wasanni ne man kaji ana zuga wani dan dambe to ba za ka ga cewa ya ci bugu ya buge mutane da yawa kuma haka ko a wasan kwallo ne ko a wasan ko a duniyar music ne dan kaji an ce wani mawaki ya shahara za ga da gaske ne ya aiki tukuru kafin shahara amma yanzu babu wani bukata wani aiki aikin banza kawai zaka shin zaka sha kana aikin banza guda ɗaya biyu kawai sai ka sha wani ya watsa kan shi kwata wani ya kuna kan shi wuta wani ya hau gada ya faɗo shikenan sai a ce kawai ya zama mashahuri kaga duk mahaukata ne waɗannan ai mahaukata ne kawai suka shara shikenan ai ta labarin sa a duniya to daga nan kuma sai me gadan mis daga nan sai me Allah ya kyauta وحدثنا موسى أبو الفضل الفضل بن موسى مولى بني هاشم البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لا تستشبه البلية فإنها مولعة بمن تشرف لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كدين كي كان كورن بلائي كدين كرم بلائي ku daina zuwa inda yake domin shi bala'i ya fi gamuwa ya fi son wanda yake neman shi innal bala'a mula'un bil kalimi bala'i yana son wanda yake faɗa da baka yana cewa Allah ya kawo bala'i fattabi'u fattabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ku bi abinda aka karantar da ku kada ku kirkiro na magabatan ku sun isar muku a dan adam yana da son ya dinga kiran abin nan ya dinga kiran bala'i walau ya kudin lawabin nasu sharar ijalahun bin khair mutane sa da istijal sun kosa bala'i ya auka ya auka wa abokan gabansu to yanzu ma kuma haya auka musu su basu damu ba yanzu da ma ku duwa ga wannan yanayin da muke ci ka taɓa ganin mutane yan najeriya a ce mutum mafi zalunci a duniya kamar fir'auna inna inna trump ala fil ardi waja'ala ala shi'a yana ikirari kuma in yi ikirari ba fa wasa yake ba cewa dai kawai Najeriya ne amma mutane sun mai da abin abin zuliya sun mai da shi wani wani burin wasa kai Najeriya bayan Allah ba su san abin da ke fuskantar su ba kawai sun mai da babu ina ga yan Najeriya Bilal zai ko kaho aka busa suka samu zamanin iskanci sai sun yi wallahi kaga wannan yana nuna mutane sun kai matuƙa wajen sanin darajar rayuwa wajen rashin sanin darajar rayuwa rashin sanin ma'aliha rashin sanin ina aka kware ina aka tashi ima ta ugamta ne na Najeriya ba Allah ya kyauta da shi ne wannan abin da ake faɗa lokaci ya ƙure ko bari mu bar shi haka qala abubakar al-kharaiti wa anshada min al-kamil la ta'bathanna bi hadithin fala rubbama abatha lisanu bi hadithin fayakun ce la ta'bathanna bi hadithin karka dinga sakin baki akan wata magana kana cewa ta zo ɗin mana in bala'in ya isa yi zo falarubbama so da dama a batar lisanu bai hadisi kuke ka faɗi mummunan magana fata kunu fa ya kunu sai ya faru kamar hadisi wancan mutumin da ya zo yana cewa kai in mutum ya kama matan shi da kwartunan da ya ake so yi a lokacin abin da ya faru ba nabi ya kau da kai daga baya kuma abin ya bai faru da shi to ana so kullum ka dinga kanka kyakkyawan fata kyakkyawan magana kyakkyawan zance ka zama kana da tafa'uli baka da tasha'uli sai Allah ya tsare ka daga bala'o'i mabambanta Allah ya kyauta za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah